بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله وما توفيقي إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ما قال مسلم رضي الله ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته na gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya sake ba mu wannan dama za mu ci gaba da karatun mu cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam da yau za mu tashi ne hadisi na 23 insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الثالث والعشرون حديثنا عشرين دا أكو عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها وأن حديثي وأن من الله صلى الله عليه وسلم كمنا بيان وإن الله لأن أبو بوه أن سامي شيني دقا أبي مالك شيني الحارث بن عاصم الأشعري yadda Allah ta tabbata a gare shi. Al'ash'ari mana an dangana shi ne zuwa wata ƙabila wadda take Yaman, shi ne ake ce musu al'ash'ariyun. To, shi wannan ba Allah ya ce, ƙala Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallam. To, gabanin mu karanta hadisin shi wannan bawan Allah, kenan ya bambanta da abi musa ashari ba abi musa ashari ba yawa to shi wannan abi malik din al-harith bin al-asim bin bin asim an ce sakanan misr ya zamna kasan misra wa mata bi ta'awun kuma ya rasu dalilan annoba fi khilafati umar bin al-khattab a cikin zamanin khalifatin sayyidina umar bin al-khattab سنة ثمانية عشر شكرة قوم شاتقس رضي الله عنه تشيني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أيكي زال أمت ألا استمت أقريش ياتي الطهور شطر الإيمان من الله صلى الله عليه وسلم يتي أريكي wani yanki ne na imani ko kuma rabin imani ne duk an fassara shaturkin nan da cewa rabin imani ko kuma a wani yanki na imani kuma tsarki ko tsarkaka kamar yadda aka sani dai daga duk wasu abubuwa waɗanda suke na kazamta kuma an ce da ta zahiri da ta batsini duka to musamman a cikin shari'a to aka ce sarki to duka dai abubuwan da aka sani wanda suka kumsa na sarki na su alwalla da su taimama da su wanka da duk wani abubuwan da aka san shi a matsayin sarki a shari'a yawwa to kuma banda wannan akwai kuma sarki na zuciya kamar da zamu gani can gaba insha Allah to shi sarkin nan manzo Allah sun sun yace shatrul iman rabin imani ne ko kuma wani yanki ne na imani ko kuma wani yanki ne na imani to shi kanshi sarkin an yi ta maganganu da yawa akan shi fassara da malamai suka yi menene annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da da sarkin nan to wasu sun ce ana nufin alwalla ana nufin alwalla ita da kanta wannan ta shari'a ma'ana ita alwalla saboda yawan ladanta to tana matsayin wani yanki ne daga cikin yankuna na imani kuma akwai hadisin da yake karfafa wannan wannan maganin hadisin ibn majah da yake ta isbaghul wudu'i shatrul iman kyautatawan alwalla a kyautata ta a yi ta mai kyau to wannan rabin imani ne ko kuma wani yanki ne na imani wani hadisin kuma daban na tirmizi shi a zahiri ma yake kawai alwudu shatrul iman alwalla wani yanki ne na imani ko kuma rabin imani shi yasa wasu suka tafi cewa a nan tsarkin da annabi yake magana alwalla ake nufi to Allahu a'lam wasu kuma suka ce a tsarkin da gaba ɗaya ake nufi gaba ɗaya da wanda yake na wajibi wanda in wani abu ya kama ka dole ka yi arwalla ko ka yi taimama ko ka wanke kazanta ko wannan da wanda kuma kawai mutum yake ta'abbudan kawai dan neman lada da kuma na abin da ya shafi zuciya a tsarkake ta daga hassada da keta da kyashi da wasu abubuwa duka to ala ayi halin wasu kace duka wannan tsarkin dai ne ake nufi gaba ɗayan shi dan ita kanta tsarkin kamar da na faɗi akwai akwai tsarkin da wajibi ne akwai wanda an so ne to wannan duka suka ce yana daga cikin sannan kuma akwai abin da ya shafi zuciya a tsarkake ta daga hassada girman kai shi da kai riya da sauransu duka baki da to abin da ya shafi arwallar da kanta hadisai da yawa sun yi magana a kan sha'anin arwallah daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda lalle ne bawa idza tawadda'a idan yayi arwallah fatamadmada sai kurkure baki azhaba Allahu bi kulli zambin asabahu bi fihi to Allah yana tafiyar da kowane zunubi wanda ya same shi da baki daga ya kurkure bakin ya zubda to kamar ya zubda dukkan zunuban da ya yi su ne da baki fa idan stan shaka annabi yace kuma idan shaka ruwa azhaba Allahu bi kulli zambin asabahu bi anfihi to Allah yana tafiyar da kowane zunubi da ya same shi daga hancin shi fa idan fasal wajahu dan kuma ya wanke fuskar shi azaba Allah bi kulli dhanbin asabahu bi wajhihi to Allah yana tafiyar da kowane zunubi da ya same shi da fuskar shi fa idza ghasala yadayhi nabi sallallahu alaihi idan ya wanke kuma hannun shi biyu azhaba Allah bi kulli dhanbin asabahu bi yadihi to Allah yana tafiyar da duk wani zunubin da ya same shi da hannun shi biyu fa idza masaha ra'sahu to idan ya shafi kanshi azhaba Allah bi kulli dhanbin asabahu bi ra'sihi to Allah yana tafiyar da kowane zunubi da ya same shi da kanshi fa idza ghassala rijlaihi to idan ya wanke kafafun shi biyu azhaba Allahu bi kulli damin asabahu bi rijlaihi to Allah yana tafiyar da duk zunuban da Allah yana tafiyar da zunubin da ya same shi da kafafuwan shi kake na wannan gabobin dukkan su kowannen su bawa yana iya yin zunubi da su to kowanne in ya wanke shi to duk zunubin da ya aikata da shi ya wanke zunubin duka baki da daga cikinsu kuma akwai wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ta man tawadda'a hadhihi al-a'dha'a man wadda'a afwan man wadda'a hadhihi al-a'dha'a wanda ya arwallantar da wa'annan gabobin na arwalla ya musu arwalla fa ahsana wudu'aha kuma ya kyautata arwallarta istawjaba min Allah ar-ridwan al-akbar to ya cancanci daga Allah yarda wadda take mafi girma Allahu akbar haka arwalla abu ce wadda take tana da muhimmanci kwarai sannan kuma an sunantar da kiyayewa akan arwallah ya zamanto ko da yaushe mutum yana da arwallah in zai iya yin hakan don kamar yadda ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Anas yace ya Anas ya kai Anas in istata'ta an takuna abadan ala alwudu'i idan ka sami ikon cewa ka kasance ko da yaushe kana cikin arwalla har abada fa fa'al to ka aikata haka fa inna malakal mauti saboda lalle ne mala'ikan mutuwa إذا قبض روح عبد إذن يجمكي يزاري ران ونباوة وهو على وضوء كما شيبا وننا دعر والله كتبت له شهادة فأرم تامشي شهادة الله أكبر كان دون الله ملائكة شرر شنا دعر والله shi kenan ya mutu yana shahidi kamar yadda a wani hadisin ma wanda annabi sun ke cewa man nama ala wudu'in summa adrakahu al-maut fa huwa inda Allah shahid aw kama qala sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya kwana da arwalla sannan sai mutuwa ta riske shi a cikin wannan kwanan to wannan a wurin Allah shi shahidi ne da Annabi sallallahu alaihi wasallam na ga adadin ta arwalla ya zamanto ko da yaushe ana da ita Allah ba mu ikon yi sannan aka ce kuma shashin arifai sun ce man dawo ma alal wudu'i duk wanda ya dawo ma akan arwalla ko da yaushe yana da arwalla akramahu Allah ta'ala bi sab'i khisalin to Allah yana girmama shi da dabi'u guda bakwai na farko targhab al mala'ikatu fi suhbatihi mala'iku suna yin kwadayi cikin abu takashi suna so su zama tare da shi wala yazalu al qalam rabban min katbi thawabi sannan kuma alƙalami mai rubutu ba zai gushe ba yana ɗanye wajen rubuta mishi lada wa tusabbihu a'da'uhu wa jawarihuhu sannan kuma gabobin shi da kuma dai gabobin shi to dukkan su suna yin tasbihi suna tsarkake Allah wala tafutuhu at-takbiratu al-ula sannan kuma kabbara ta farko batta kubce mishi ma'ana tare da liman tunda shi kawai yana da Allah ko da yaushe yana da Allah wa idan nama kuma idan yayi kwana بعث الله تعالى إليه ملائكة ألا أنا أيكم مش إنس ملائكو يحفظونه سنا كيا يشي من شر الثقلين لك شر نوي بيو ويسهل الله سننكم ألا ينا سوق كيمشي تعالى ما دوك سركي عليه أكنشي سكرات الموت سوني ما غاجم متوه wannan duka wai mai dawwama akan arwalla mai kunu fi amanillahi kuma yana zamantowa cikin amincewa ta Allah Allah ya ya ya tsare shi daga daga hallaka azza wa jalla wanda yake yabuwa ya girmama ma dama ala alwudu'i matukan ya dawwama akan awallan nan to yana cikin amincewa ta Allah tabaraka wa ta'ala dan haka sai mu kokari iya da zamu iya mu zamanto muna cikin arwallan to shine annabi ta adduhu shatrul iman sai annabi ya ci gaba cewa walhamdulillahi tamla'ul mizan sannan kuma alhamdulillahi faɗin alhamdulillahi cewa yabo ya tabbata ga Allah to wannan kalimai tamla'ul mizan tana cika ma'aunin lada tana cika ma'aunin lada amma zalika Allah bi aziz wannan kuma ba wani abu ne mai wuya wurin Allah ba Allah ya isa haka nan dan haka wannan kalimai sai mu lazumci faɗin da haka nan ma kawai balle kuma Allah ya mana wani baiwa wanda ya kamata mu yi yaban shi a kanta to sai mu ce alhamdulillah kuma ana faɗin ta akan jin daɗi ko akan rashin shi duka in aka ma in Allah ya ka roƙi Allah wani abu ya baka shi idan yadda kake sai ka ce alhamdulillah rabbil alamin ko alhamdulillah in kuma aka baka aka jarrabe ka da wani abu wanda yake wanda baka so sai ka ce alhamdulillah ala kulli hal alhamdulillahi ala kulli hal ko kuma wancan kenan akan ne kace alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat in Allah ya baka abubuwa waɗanda suke ka neme su kuma Allah ya baka to kuma aka jarrabe ka ba a baka ko kuma aka jarrabe ka da wani abin da baka so sai ka ce alhamdulillahi ala kulli hal to sannan kuma eh wannan alhamdulillah tamla'ul mizan kenan sannan kuma wa subhanallahi walhamdulillah kuma fadin subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard tamla'u tana cika ya tamla'ani suna cikawa su biyu tunda abu biyu ne aka yi subhanallahi walhamdulillah to tamla'ani suna cikawa su biyun nan suna cika aw tamla'u ko kuma tana cikawa ma baina sama'i abin da yake tsakanin sama wal'ardi da ƙasa. To, wannan wai ba wai annabi bane sallallahu Alaihi wasallam ya ce tamla'ani au tamla'a shi mai riwayan ne kamar yake shakun tamla'ani ne aka ce ko kuma tamlau yawwa kenan wai ko dai annabi cewa ne yayi wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani ma bayna as-sama'i wal ard ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard sai da suka zama abu guda kenan yawwa dan haka tamla'ani aw tamla'un ba daga annabin bane yake daga mai riwayar ne shine yake faɗi haka nan cewa tamla'ani aw tamla'u to ala ayi halin dai ma'anan guda ce kenan wannan biyun can an ce mana alhamdulillah ita kadai tana cika ma'aunin lada shi kuma girma gare shi kiffar ta ma'aunin lada amma duk da wannan alhamdulillah tana cika ta to in kuma aka ce subhanallah walhamdulillah to wannan su kuma ma'ana an ce tsarkakan Allah da kuma yabo ya tabbata ga Allah to wannan suna cika don girman su to suna cika abin da ke tsakanin sama da kuma ƙasa da haka ita subhanallahi walhamdulillahi nan akwai hadisai da yawan da su yi magana a kanta wanda suke kama da wannan da haka alifinci yawan karanta ta ko yawan wurdinta ko da wani adadi wanda za a karanta ta kamar yadda aka samu hadisi daga abi hurairah radiyallahu ta'ala anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تيوى ما أيكي في هذا أمس الله سبت أجريش ياتي من قال سبحان الله وبحمده دك وندي سبحان الله وبحمده ترككا الله دكما يبنشي في كل يوم أقوة رانا مئة مرة سوء نري حطت خطاياه أنا سر يبد قرى قرنش وإن كانت مثل زبد البحر كودا تازمنتو كمن كن فانتيكو الله أكبر قوي متين سبحان الله وبحمده sau ɗari a kullum ya yi ɗari sannan mai an tsare da zanubin shi koda sun kai kumfar teku sannan kuma wancan cikin wanda ake ta kalma guda biyu masu sauƙin faɗi a harshe masu nauya ma'aunin lada kuma abin so wajen ubangiji su ne subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim to kaga tana tun sai aka kara da subhanallahi subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim to subhanallahi wa bihamdihim ma ita kadai annabi ce mutum ya karanta ta a kullum sau ɗari to an sarar da zanuban shi duka kurakuran shi duka koda sun zama to kamar yawan kunfan teku sannan kuma har yanzu daga abi hurairah radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace man qala hina yusbihu duk wanda ya faɗa lokacin da ya wayi gari wa hina yumsi da kuma lokacin da ya maraita يتي سبحان الله وبحمده مئة مرة يتي سبحان الله وبحمده سوء ألي وانتن أولي اللي دك أكتي يدري وانكم أكتي دسافي يدري نمريتي يدري تدوان دي هكا لم يأتي أحد يوم القيامة باب والذي زران التاشن قيامة بأفضل مما جاء به يزود دأبن ديشي وان دا وان باب وان زي زود هكا إلا أحد سيدي وان متنقدا قال مثل ما قال wanda ya faɗi irin yadda wannan ya shi ma yayi irin yayi irin abin da wannan kin yayi na subhanallahi bihamdihi dari da safi dari da mace auza da alaihi ko kuma ya ƙara akan shi to shine kadai shi shi kadai ne zai zo eh eh ya fi shi da haka kenan wannan daga yan uwa eh sai mai kokari kalmomi ne kamar da annabin da kashi ishara masu saukin faɗi ba su ya faɗi to Allah da fadalar shi da karamcin shi a cikin abubuwa na magana sai Allah ya sa alkhairi mai yawa fiye da yadda suke cikin na ayyuka haka kuma a cikin magana sai Allah ya sa sharri mai yawa fiye da yadda suke cikin ayyuka shi yasa a wani hadisi annabi cewa mutum yana faɗin wata kalma shi bai kula ba da ita bai ɗauke ta ba a wani abu amma saboda girman ta a wani Allah dalilin ta shiga aljanna kuma mutum yana faɗin wata kalima bai kula ba da ita ko a kare ka amma saboda munanancin girman ta a wurin Allah sai sirmi a cikin wata dalilin ta walita billah shi yasa ta hanyar magana ana samun alkhairin da ba a same shi ba ta wajen aiki ma kamar zikirin Allah da sauran duka wannan abin da muke bayani ta hanyar magana kuma ana samun zunubin da ya fi ma wanda za a samu a wajen ayyuka na sabo walita billah da haka mutum ya faɗi abubuwa na alkhairi azkaru ga sunan daban-daban da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka fiye mishi in kuma su bane kawai yayi shiru kar yayi magana to da yake hadisi yana da tsawo za mu yi shi cikin audio biyu insha Allah dan kasi nauyi